بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله uwana musulmi ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin dalalai da Allahu subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda tare da tausayinsa ya ba mu damar dawowa ci gaba da wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke fassara shi bisa takaitattun ma'anoni a wannan masallaci mai albarka wato masajidu shaikul islam ibn taimiyya ina addu'a ta fatan alkhairi ga al'ummar wannan wuri da suke taruwa ba don komai ba sai don sauraron maganar Allah. Allah sanya ranar alkiyama Allah ya ɗora mana mizaninmu na tafiya aljanna. Wannan Sura da za mu shiga yau, Suratul Jasiyati. Ana ambatar wannan Sura da Suratul Shari'a, kuma tana da ayoyi talatin da shida ko talatin da bakwai ya danganta ga irin kira'a wa maudu'u har ra'isi amma babban abin da take karantarwa bayanu anna hukuma amina annal hukuma bi shari'atin lahi wajibun yin hukunci da shari'a ta Allah wajibi ne ɗazu ina gab da fitowa wani yake min bayani wani abin dariya wai yara sun tsinci haƙori ah to abin dariya mana wai kai ne aka yi maka sata ka kai ƙara wanda ka kai wa ƙaran nan jami'in tsaro ne bayan ka biya haƙƙin da ake biya nasu wanda suka ƙirƙira don ko a littafin constitution ɗin babu shi wannan abin da ake biya ɗin mu je mu karanta littafin constitution ɗin sosai amma an fake da cewa wai hukuma ko gwamnati ba ta yi musu komai to aje haka ya biya irin wannan kuɗi ɗin aka kai su kotu gafi hukuncin a fili wajen ba da statement tun daga nan mai ɗaukan statement ya gane ga wannan yaro ɓarawo ne ai a matsayinsa na wanda ike jami'in tsaro ya kamata tun a gurin ya kashe shari'ar ya hukunta shi amma saboda an bashi wani abu sai ya ce zai tura su kotu da aka je kotun su ma kotun da sam haka ne fa su ma in ka je a gaban rijistara sai ka biya kaza ka biya kaza wai da da bairo ba a hukuma ba ta saya musu to ai da wannan ne muka ce duk adalcin da ake a cikin constitution ƙarya ce tunda ike ba za a iya tilasta mutum ya daidai ba amma yanzu alkur'ani fa in aka ce za a yi aiki da shi mutum sai ya kuskure a bashi to amma a constitution za ka iya zalunci kai komai kuma a barka dole kuma ba yadda za a yi maka abin dariyar shine lokacin yana faɗa min yace da suka je gun shari'a din sun je karo na biyu aka ce su koma na biyu da suka koma na biyu sai aka ce wai alƙalin ba zai samu shigowa ba ba rana ya kamata a sake ba su ba wai sai ya kallaci mai ƙarar sai ya ce to yanzu wace rana kake ga za a dawo wai kai da kai kawo ƙara wai kai ne zaka faɗi ranar da za a dawo ba mai shari'a ne zai ce maka yanzu rana ka za ku dawo ba wai amma wai mai ƙara ne wai zai faɗi ranar da za a dauda Allah wannan ba abin kunya ba ne to in mun ce shari'ar kafirci ce wai sai a ce mun yi zagi in dai haka ne zagi to shari'ar kafirci ce kafirci ce kafirci ce mun bayyana mun maimaita ta dan duk wanda ba zai hukunci da littafin Allah ba Allah ya ce kafiri ne haƙƙan na gaske saboda haka shi yasa anan malam cikin bayanin yace annal hukuma bi shari'atin lahi wajibu ka yadda kai musulmi ne wancan musulmi ne wanda kake wa shari'ar musulmi ne kuma aka kawo maka hukunci kuma ka fahimci ga mara gaskiya kuma ka bashi saboda ya baka wani abu wallahi kafirci ne wattiba'i ma ada hazalalun mala yace bin wani abin da yake ba shari'ar Allah ba bata ne kuma wattiba'ul li ghairillahi kuma bi ne na wani Allah ba Allah ba wannan sura za ta yi bayani ko za ta yi zance ga abin da alkur'ani ya zo da shi zai ba da labarin yadda mutane suke cuɗa gaskiya da ƙarya wa uridan li adillatil imani wat tauhid zanna za ta kawo za ta bijirto da magana na imani da kadaita Allah wala fatil inzaru ila mi ila dala abinan ila dalaili qudratullahi fis samai wal ardi sannan za ta juyar da gani zuwa ga kallon ƙudurar Allah cikin halitta ta sammai da ƙasa, walkalki da halitta, wadda wabi da sauran dabbobi wallaili wannan hari da dare da yini, walmaɗari war riziki war riyahi, da hukunci da irin yadda Allah ya halicci iska, ya halicci ruwan sama, ya halicci ainihin arziki da yadda iska take kaɗawa, sun mata haddasa, au ta haddasa, sannan za ta yi magana anil mujrimina almukazzibina bil qur'ani irin wayannan din da yanzu da nake faɗi yanzu yanzu ga irin abin da suka yi dan mujrimai ne duk mai mulki na kama karya Allah ne ambace shi mujrimi me yasa ba za ka yi hukunci da abin da Allah ya saukake maka na ilimin da ka samu ba ko da zai zama a bakin aikinka ka faɗi gaskiyar Allah zai sanya maka wata mafita dan Allah ne ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib saboda haka to menene mutum yake tsoron gaskiya ne wata rana ita gaskiya guda ɗaya ce wani ne yana aikin alkhairi a wani bawan Allah abin mamaki kullum in ya sai kayayyaki sai ya bai iyalinsa sai ya ce ki kai wa wani wata rana kiri-kiri ta kira ta ce mai gida ya sai ka zace in kawo maka amma ka ya kuri ban kawo ba na bewa wani in kai ne ya za ka yi sai ce to Allah ya yi albarka kun san wani abin mamaki yanzu ba ta toshe waccan hanyar ba ita to irin wannan ɗin ninkin wannan kusan sau goma aka yi masa ta wata fuska daban wallahi kusan sau goma yana faɗa shi wancan ƙwaya ɗaya ne fa amma sai da Allah ya ninka sau goma ko kusan sha ne ya ce wasu jama'ar bai san su ba ma su ne dai sun san shi to wa man yattaqillaha yaj'al lahu makarajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan surar za ta yi magana akan girmamawa da Allah ya yi wa banu Isra'ila da dukkan nau'i na girmamawa wa muqabalatihim zalikal fadl wal ihsan bil juhud wal isyan da yadda su kuma suka fuskanci wannan ni'imar da Allah ya yi musu da kyautatawa din da ja'ija da sabawa Allah kama udidat aqwalil mushrikina anil akhirati wal ba'th wal hisabi wa tanfizil qur'an laha kamar yadda mushrikayil arab ya Muhammadu suka yi jayayya da kai ko suke jayayya akan abin da ka faɗa musu na lahira irin sakamakon da ake da tayarwa da hisabi da zartar da hukunci da alkur'ani sannan a ƙarshe surar za ta yi bayani akan ainihin ranar haɗuwa da kasuwar al'umma daban-daban yadda aka kasa su bangare kashi biyu akwai allazina amanu wa haula'i ya abin nan yudkiluhum rabbuhum fi rahmatihi akwai bangaren da yake su kuma masu imani ne Allah zai shigar da su cikin rahama akwai wallazina kafaru wa haula'i tusadu alaihim abwabun nairani su wannan za a rufe musu kofofin wuta ma'ana alaiha mu'sadatu za a rufe su a cikin wuta an sa wani ginshiki an daddaure su shine sai Allah madaukaki yake cewa me
bismillahir rahmanir rahim na'am حامين
mm.
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم Allahu akbar إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين na'am وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون Allah ka samun dace yanzu da Allah daga jin zirin surar baka san za ta yi magana akan abubuwa na ban mamaki ba Allah ya fara da kuraman baki in ji bahaushe ha'un mimun Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika saboda haka yace tanzilul kitab wannan littafi sauƙaƙƙe ne mubuta da unkenan minallahi daga Allah al-azizu wanda yake mabuwayi fi mulkihi cikin mulkinsa alhakimun kuma gwani ne fi sunihi cikin aikin Allah ya saukar da wannan littafi da tsari na shari'a kuma tsarin da mutum bai isa yayi irin wannan tsarin ba Allah kai mana muwafaka saboda haka Allah ya ce inna fis abin nan inna fis samawati wal ardi ma'ana fi kalqihima wajen halittarsu Allah ya ce la ayatu wallahi akwai dalilai da suke nuni bisa hikimar Allah cikin mulkinsa ga dukkan mai imani banda wannan wafi kalkikum hakanan cikin halittarku yanzu kowa ya yi irin zaman da yake so ya tankwasa can ya je mulki la can ya jingina can duk kowa yadda yake so idan da Allah ya so duk sai ya yi mu amike kamar karfe eh kuma haka zaka zauna a tsayen misali in Allah ya so ya yi mu duk a zaune a tankwashe ba za mu iya tashi ba amma sai Allah ya ba mu dama ya ajiye mana gaɓoɓi 360 kuma kowace gaba akwai irin aikinta waccan kuma matallafiyar waccan gaba ne wannan kaɗai ba zai iya nuna mana ayar Allah ba Allah ya ce wa ma ya busu da abin da Allah ya halitta ya yaryaɗa shi cikin ƙasa min dabbatin na masu dindike a doron ƙasa ɗin ai ma ya dubbo alal ardi minan nasi wa gairihim abin da ya shafi mutane tsuntsaye ne da sauransu ƙwari ne duka Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye su ka gane aya wani ƙwaron kana tona ƙasa ka samo shi a ciki ka rasa mata ina yake shan iska kuma kana fito da shi sararin doron ƙasa shi wannan iskar baya buƙatar ta mutuwa zai yi eh ai kamar kifi ne a ruwa ba kana ɗauko shi in ka ajiye jima mutuwa zai ba shi cikin ruwan ne gun rayuwarsa a nan yake samun iskar da zai sha wannan don Allah ba zai tabbatar mana da ayoyi na Allah ba shi yasa Allah ya ce ayatun yace wallahi aya ce wacce take babba min kauniha kasancewar wannan abin halittar tamshi tana tafiya ne bi nizamin da tsari na shari'a wajtima'in da haduwarsu kullu jinsin li nafsihi kowanne bangare da irin karan kansa da tsarinsa Allah ya ce aya ce amma liƙaumin yauke nuna ga mutanen da suke da tabbaci cikin hukuncin Allah da hikimar Allah da dalilin da ya sa Allah ya yi haka sai Allah ya ce ku har yanzu واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها na'am وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون Allahu akbar تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق mm فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, To, ai, akwai wata aya da ya kamata dukkan mai hankali ya gane ayar Allah kuma ya gane Allah shi ne Allah. Ya ce wa fi ikitilafin laili, ai ma'ana wa ikitilafin laili, ai ma'ana wa fi ikitilafin laili wannan har, wajen saɓanin dare da yini, zihabi hima wa maji'i hima, wajen tafiyarsu da zuwansu. Yanzu misali, mun fuskanci yini yanzu yana ta tafiya yana nuna mana alamar yinin yau ya zo ƙarshe. jimawa kaɗan duhu zai shiga sai ka ganka cikin duhu abinda yanzu ba za ka iya yinsa ba saboda jama'a da daddare sai ka yi shi sai ka ɗan tuɓe rigarka watakila ka fito daga kai ma sai gajeren wando kuma ba za ka ji kunya ba saboda dare ne Allah ya rufa ma asiri ya rufa min asiri ya rufa muku asiri kana cikin tafiya kuma ba shakka ba komai ka ɗan kekewaya a cikin unguwarku amma yanzu da Allah ka cire riga yanzu ga nan da Allah ka tafi nan ko da nan kofar gabar ai sai a ce wani ya tabu Allah ka gwada ka gani cire rigar ka daga kai sai wando kana tafiya musamman ma dan jefa ta a wuya ana kallon ka za a ce wallahi ba lafiya ba inda akwai wanda suka san ka kokari za su yi su rike ka eh za a ce wani ba lafiya ba kuna da riga hasaba ta yi a wuya amma da daddarewa zai kula ka sai a ce shan iska yake kun ga Allah ya ajiye wannan ayar da ranar yin an ganka kai wani aikin sai a ce mahaukaci ne amma da daddare kuma sai a juya shi wani bangaren a fassara shi to wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah shi yasa yace wajen sabanin dare da yini da abin da Allah ya saukar muku da shi daga sama na ruwa shine wa anzalna minas sama'i ma au min rizikin kai haka ne gurin nan Allah ya ce da abin da ya saukar muku na arziki wato ma'ana min madare li'annahu sababur riziki domin shi ruwa da yake sauka shine sanadin arziki na bayi wannan ruwan da kuke kallon yana sauka daga sama shine Allah ya rike mana shi a kar shine yake zuwa da arzikin da zamu shuka mu samu shine kasa ta rike zaka tona ka samu shi ka tada injin ya zuko maka yanzu kai noman rani yanzu irin wancan ruwan da Allah ya ajiye mai gishiri me zai tsirar maka da Allah ruwan teku da Allah ya ajiye maka mai gishiri mai zai tsirar maka a cikin gona to nan ma wata aya ce Allah ya ajiye ina fatan mun fahimta Allah kai mana muwafaka yace fa ahaya bihil arda ba'da mautiha yana raya ƙasa bayan mutuwarta wata sirifin riyahi da yanda ita ƙasa din ko kuma ita iska din Allah yake jujjuya ta ta kada gabar ta kada yamma ta kada kudu ta kada arewa kuma duka da izinin Allah ma'ana ta qalibu ha marratan junuba wa marratan shimala wa baridatan wa haridatan wa shadidatan walinatan kuma wani lokaci ta kada mai sanyi wani lokaci ta kada mai zafi wani lokaci ta kada da tsanani ku duba yau da safa dan hantsi daga karfe 9 zuwa 10 da Allah duwanda yake yawo a kan hanya don Allah ba kwa jin wata iska da tili da ƙura don Allah wani lokaci kuma yanzu ba za ka ji iska ta saurara wata iska ce mai daɗi ko da daddare ka ji ana cewa wani ƙa'i wannan fresh air kaza kaza kaza kaza ko har tana ɗan sa kasanti kana maganganu shi yasa malam ya ce wa shadidatun walinatun sannan wa baridatun wa haratu akwai mai ainihin mai tsananin sanyi akwai kuma mai zafi kuma duka ita kadai ce take kadawa da kudarar Allah ta zo da wancan bangare ta zo da wancan bangare shi yasa Allah ya ce ayatul liqaumin yaqiluna wallahi aya ce ga mutanen da suke da hankali fa yu'minuna sai su yi imani da dalilin irin wannan aya Allah ya ce tilkal ayatu ma'ana wa'ancan ayoyin almazakuratun waɗanda aka ambata ayatul lahi to kasina ayoyin Allah ne hujajihi dalili ne addallatu da ike nuni ala hikimatihi ta'ala bisa hikimar Allah fi ahkamihi cikin hukunce hukuncensa Allah yace nataluhu alayka sallallahu alaihi wa sallam kenan muke karanta maka ya manzon Allah bil haqqi da gaskiya fa bi ayyi hadisin ba'adallahi wa ayatihi yu'minuna to da wanda irin zance suke jin za su yi imani bayan alkur'ani wanda irin zance suke jin za su yi imani wa ayatihi da wa'anna irin ayoyi za su yi imani ai ma'ana hadisa huwa huwa alqur'an ma'ana bayan zancen alqur'ani me za a yi magana da shi ko me za a yadda da shi da me za su yi imani in ji Allah Allah yana magana akan su kafirai da annabi ya zo musu da alqur'ani suke kuntata masa ya ce la yi omenuna amma sun ƙi su yi imani sai Allah ya ce wailu Allahu akbar na'am Allah ya ce wailun wannan kalma ce ta azaba wasu maluma suka ce wailun dinnan wani gida ne a cikin gidan wuta gurin in ka shiga fili ne haka kamar kan hanya ma'ana ba komai ba za ka komai a gurin ba sai dai kana shiga kuma kai kaji irin azabar da za ka ji aka ce wadi ne kawai kuma cikin ba komai fili ne amma kana shiga azabarsa ta fi sau shurin masaki shi yasa anan maluma suke cewa kalimatul azabin to irin wannan kalma ta azaba a wata tabbata Allah ya ce li kulli affakin ga dukkan mutumin mai kirfadi asimin mai yawan laifi ai ma'ana kasirul isimi Allah ya ce ya sumau ayatin lahi shi ne wadda da ya ji ayoyin Allah shi ne alƙur'ani tutula alaihi ana karanta masa sun mai yusirru sai ya zarce ya wuce alal kufri kan kafircinsa mustakbiran yana mai girman kai ma'ana mutakabbiran anil inqiyadi laha ba zai jawo zuwa ga wannan ayoyin na Allah ba da irin abin da yake kallo amma ba ruwansa sai ya kauda kai ka Allah ya sama a kai ka ce bai ji ba Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alim to kai masa bishara da azab abin nan da wata azaba mai mu'ulimin radadi Allah ya ce in ya kama shi ba mai kwatarsa sai Allah yake cewa وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا mm, أولئك لهم عذاب مهين na'am من ورائهم جهنم Allahu akbar ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء na'am ولهم عذاب عظيم to haka al'amarin Allah yake Allah mai girma da ɗaukaka yace wa idza alima min ayatina ay al ahkamu in ya san wasu abubuwa daga cikin hukunce hukuncen mu na ayoyi da muka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya san wani abu shine shay'a to ittakaza hahuzuwa yanzu da Allah labarin da nake ba mu yanzu na wannan shari'a da Allah ba ya riki shari'ar Allah da izgili bane da Allah ai izgili ne kawai wallahi izgili ne a ce ka zo an kawo maka ƙara kana musulmi wanda za ka yi wa shari'ar musulmi ne wanda ake ƙarar musulmi ne kuma abin mamaki wai ba za ka tsaya ka kamanta ka yi musu adalci ba saboda kawai ɗan abin duniya saboda kawai ɗan abin da mutum zai samu to wallahi ya sani bone ya tabbata ga waɗannan masu irin kirfaɗi masu ƙarya akan Allah ga abin da Allah ya ce su kuma ga abin da za su yi saboda haka Allah ya ce idan ya san wani abu ma ittaka abin nan ittakazaha huzwa sai ya rike abin da da izgili ai ma'ana mahabu'an biha ulaika ai al'affakuna masu wannan irfaɗi ɗin ga abin da Allah ya ce su kuma ga abin da suke cewa Allah ya ce lahum azabun muhina wallahi suna da azaba mai ta wulaƙanci ina sun nuna nan duniya suna da izza ko to sai Allah ya ce kuma ranar kiyama za a zamar da su kaskantattu wulaƙanci na farko da za a yi musu za a tada su makafi a tattake su sannan in suna da ƙarfi za a mai da su marasa ƙarfi wallahi a rika taka su wanda suke kallon sun fi ƙarfinsa suna taka shi wallahi a ƙiri-ƙiri na ranar ƙiyama wallahi zai rika taka su kuma Allah ba zai ba su damar su tashi ba in sun tashi wani zai take su wannan ƙasƙanci ne kafin su shiga wuta Allah yake cewa suna da azaba ta wulaƙanci li'anna jaza'at takabbur domin sakamakon mai girman kai wanda yake kin gaskiya ya san gaskiyar shine al-ihanatu fid dunya nan duniya za a wulakantar da shi karshe ya zama ba kowa ba sannan a lahira kuma Allah tabaraka wata'ala zai kaskantar da shi kaskancin da ba zai sake samun daukaka ba Allah sai ya ce min wara'ihim ainihin abin da nan ana Allah yana nufin amama ma'ana abin da za su ruska gabansu don me yasa li'annahum fid dunya anan duniya ne suka yi wannan tsiyar to a bayansu kuma ai ma'ana abinda za su samu gaba shine wutar jahannama wala yughni anhum ma abin wala yu haka ne gurin nan ma wala yughni anhum ma kasabu min almali wal afali wallahi duk irin abin da suka aiwatar da abin da suke da shi na dukiya ba abin da zai amfane su da komai a gaban Allah wala mattakazu min dunillahi hakanan abin da suka rika koma bayan Allah suka dogara da shi mulki ne ko kudi ne ko wasu jama'a ne to ranar alkiyama wallahi ba yadda za su yi da su kuma Allah zai tattara su cikin azaba kuma wallahi ba mai iya hana Allah ya ce Allah karkai musu kaza min al-ma'budati daga abubuwan bauta din wa'annan da suka rike su auliya Allah ya ce wa lahum azabun azimu kuma suna da azaba mai girma fi duniya nan duniya min alhawani na ainihin wulakanci da kaskanci wa fil akhirati min dukulin nar in sun koma lahira zuwa ga Allah sannan kuma Allah zai sanya su cikin wuta summa ashara ila ahammiyatil qur'ani wa shari'ati sai Allah zai nuni anan bisa muhimmancin alkur'ani da shari'ar da alkur'ani ya zo da ita allati ishtamala ai alkur'anu alaiha wadda gaba ɗaya alkur'ani ya kunshi shari'a ne ma gaba ɗaya ya kunshi shari'a ne faƙala sai Allah yake cewa mai هذا هدى na والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم Allahu akbar Allah ya ce haza huda ai ma'ana haza hadin ila siratin mustaqima wannan alqur'ani mai shiryarwa ne zuwa ga tafarki madaidaici wa min shiddati ittisafuhu bil hidayah ka annahu sara huda saboda yadda aka siffanta shi da shiriya sai ya zama na kai kace shine shiryar ba wai shiryarwar yake ba a'a kai kace shine shiryar ina fatan mun fahimta Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wallazina kafaru amma wa'yannan da suka kafirta bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijinsu lahum azabun ma'ana suna da wani hazzun minhu suna da wani kaso na azaba min rijizin daga wata matsananciyar azaba alimun mai tsananin raɗaɗi ai muwajjihun wacce take za ta raunatar da su kamar hadisi da muka yi magana jiya ne ko shekaran jiya wadda Allah zai yi danka da wata danka danka daga cikin wuta cikin wadda ice baqiyat shafa'ati ya'ani al'ana ai kun gane mana misali idan Allah ya yi wannan dankar akwai kogi a bakin gidan aljanna ana cewa wannan ruwan ma'ul hayati sai a ɗebi wa'annan wa'annan bayin da Allah ya ɗebo ya zuba su cikin wannan ruwa sai jikinsu ya rika tsira yana tsarar da fata yana tsarar da gashi yana tsarar da tsoka yana tsarar da jijiya yana yana yana da haka sai sun dawo cikakkun mutane dan da suna jahannama sun fita daga siffar mutane in an dawo da fatar su dan a ƙara musu radadi ne dan Allah ya ce kullama nadijat juluduhum ko sai Allah ya ce bandalnahu za mu canja ta wallahi sai mu canja ta dan su ɗanɗana sabuwar azaba Allah kai mana muwafaka saboda haka anan mu lura Allah ya ce suna da azaba mai tsanani mai ainihin raɗaɗin gaske sun mawasafa ta'ala nafsahu sai Allah ya siffanta kansa liyi urafan nasu don mutane su san ƙadaru man abinan man abinan anzalal qur'ana girman gwargwado ko kima na wanda ya saukar da alqur'ani wa ma fihi da abin da yake cikin sa min al ahkam na hukunce hukunce sai Allah yake cewa me الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك بأمره ولتبتغوا mm.
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون na'am وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه na'am إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allahu akbar don Allah mu duba mu gani Allah tabaraka wata'ala yace Allahu allazi sakkara lakumul bahara Allah fa shine ya hore muku koguna wannan teku teku manya manya na duniya da ake kallo wanne ne ainihin jiragai ba sa shiga suna yawo da mai ruwan dadin da mai ruwan gishirin duka suna ainihin mai suna karauniya a cikin sa daga wannan kasa zuwa wannan kasa daga waccan kasa zuwa waccan kasa duka Allah ya hore kun san horewa ta Allah anan da yace sakkara lakumul bahara Allah ne ya umarci kogin yace ka rike min su karka yadda su nutse su rika gudana a doranka ban yadda ka san wani ya nutse ba in ba da izini na ba amma in ba dan haka ba wallahi babu abin da zai shiga cikin kogi face ya nutse amma horewa ta Allah sai Allah yace musu ka rike min shi ka rike min su su gudana su nemi arziki kunga shi yasa sai Allah ya ce da ya ce mun hore koguna ya ce litajriyal fulku don jiragai na ruwa su gudana ciki kamar yadda Allah ya ce rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka ubangijin ku fa ne yake gudanar muku da wannan tafiyar jirgin fil bahri cikin koguna li tabata gumin fadlihi dan ku nema daga cikin arzikin Allah innahu kana bikum rahima dan shi Allah ya kasance a gare ku mai jin kai ne sannan Allah ya sake tabbatar mana ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyi na Allah an yursilar riyaha ya turo muku iska mubashiratin ta ne muku bishara ta ne muku albishir wal yuzikakum min rahmatihi dan ya dandana muku rahama ko dai a cikin ruwan kuna tafiya ya rika kada jirgin yana tafiya ma'ana iska tana tura jirgin da izinin Allah kuna tafiya ko kuma ku da kuke zaune haka lokaci na rani ya huce damuna ta zo Allah ya turo iska ta nemi ku albishir da ruwan sama gashi nan yana tafi wali tajriyal fulku dan jiragai su gudana bi amrihi da umarnin Allah wali tabalagu min fadli dan ku nema daga arzikin sa wala allakum tashkuruna watakila ka gode wa Allah ma'ana ku yi irin abin da Allah ya ce shi yasa Allah ya ce li tajriyal fulku fihi bi amrihi su jiragan suna gudana cikin tekuna amma da umarnin Allah wa innahu huwa allazi amara al-bahara shi Allah shine ya umarci kogin bi hamliha da daukan wannan nauyi din wata jarisaqi bi iznihi da kuma gudana dukkan abin da yake gudana a cikin kogin da izinin Allah Allah yace wali tablu ai ma'ana li tadalabu bit tijarati min fadlihi dan ku nema daga falalar Allah wajen kasuwancin ku wala allakum tashkuruna watakila ku gode wa ni'imar Allah sai Allah ya ce har yanzu wa sakkara lakum ma fis samawati kuma Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da kasai min ash-shamsi wal qamari wan najum wal ma'i wa ghairihi wa ma fil ardi da abin da yake cikin ƙasa min dabbatin na dabbobi wa shajarin da bishiyoyi wa nabatin da tsirrai wa anharun da koramu wa gairi ha da wani wannan ai kalaka zalika lima nafi'akum Allah ya halicci wannan wallahi duka da ni'ima ce gare ku dan amfanuwar ku ne Allah ya halicce su jami'an baki daya ai ta'akidan minhu kenan Allah ce inna fi zalika cikin irin wannan ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku la ayatin wallahi akwai aya amma liqaumin yatafakkaruna ga mutanen da suke da tuntuntuni domin idan mutum ba shi da tunani ba zai ma gane mai hikimar halitta sama da ƙasa ba balle ya gane hikimar hasken rana balle ya gane hikimar ainihin wato dalilin da Allah ya sa ya ajiye mana wata ka ɗauki wannan misali guda ɗaya mu kanmu jikunanmu suna buƙatar ɗumin rana wadda in babu wannan ɗumin da Allah ya sako ranar ba za mu yi kyakkyawar rayuwa ba to balle sauran ciyayi balle sauran wasu kwari da baka sanya Allah ya da su da irin dalilin wannan halittar ba walamma wasafa ta'ala nafsuhu bil ayati yayin da Allah ya siffanta kansa da ayoyi allati tadullu ala hikmatihi wacce take nuni bisa hikimar Allah fi ahkamihi cikin hukunce hukuncensa amara bis safahi sai yayi umarni da yin hakuri hakuri irin na kauda kai an kafirin ga mutumin da yake kafiri ne allazi la yarju qitalan shi baya ainihin buƙatar ainihin me baya buƙatar fada bai buƙatar yaki wannan aya da za a yi magana ta sauka ne wasu ka ce mansukiya ce da ainihin ayar da Allah ya yi izini manzan Allah ya yaƙi kafirai wasu ka ce a ita wannan ayar har yanzu tana nan tana aiki insha Allah za mu ji Allah tabaraka wata'ala ya tabbatarwa da bayinsa cewa wannan alƙur'anin zancensa ne kuma shi ne ainihin abin kwanciyar hankali in ka ɗauka kai aiki da shi sai Allah yake cewa mai
الذين آمنوا يكفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا من عمل صالحا فلنفسه نعم ومن أساء فعليها نعم ثم إلى ربهم ترجعون ba don wannan aya ta ƙarshe da malam ya karanta ba wato aya ta biyu cikin abin da za mu fassara da wasu al'umma sun gama da wasu da Allah an fahimci abin da nake nufi ba don Allah tabaraka wata'ala ya yi magana akan duk wanda yi aiki mai kyau to sakamakon gurinsa zai koma in yi mummuna to gurinsa zai koma ba don wannan ba da wasu jama'a sun gama da wasu to amma sai dai Allah ya riga ya ajiye hukuncin har an gama shi wallahi an gama shi jira ake ran lokacin zartarwa ya zo kai ne kake kallon lokacin yayi me lokacin yayi nisa kai a tunaninka da yadda shedan yake riya ma da yadda shedan yake riya mu da yadda shedan yake riya mu muna kallon lokacin mai nisa ne muna kallon kiyamar nesa take alhali kusa take kamar yadda Allah ya ba mu labari cikin wata sura ko innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba su suna kallo wanda duk bai imani da Allah ba gani yake kiyama nisa ne da ita wallahi kiyamar Allah ta fi kyautawar ido kusa sai dai in Allah bai kawo wannan lokacin ba amma in yazo wallahi kai da abin zai same ka ni da abin zai same ni sai mu ga yaushe ma wanda zama muka yi a duniya yanzu ku duba masu shekaru dubbai da suka gabace mu amma fa su ne al'umma ta farko da za su rika cewa ba mu zauna a cikin wannan duniya ba face yini ko rabin yini shekara dubu da wani abu fa saboda ganin bala'in da suka yi da kuma suna kallon ba zai faru ba to ina kai mai shekara 60-70 ai kai kan sai ka ce ba ka zo ba ma ko kana shimfiɗar goyo daga zuwa ka koma ko? eh abinda mutum zai faɗa kenan in dai mai shekara dubu a duniya shekara dubu da ɗari biyar zai ce bai zauna a duniya ba saboda masifar da ya gani ta ranar alkiyama to kai da ka zo ɗan shekara 60-70 kai kuma za ka ce daga shimfiɗar goyo ka koma innal insana li rabbihi lakanudu mutum mai tsananin butulci ne wallahi to shine Allah anan yake gaya mana yace kullil ladina ka gaya wa wayannan da suka yi imani ya Muhammadu ya gafiru ma'ana ai an ya gafiru lillazina la yarjuna ayyaman lahi su nemi gafara ga wayannan da ba sa kaunar su samu kansu cikin wani kwanaki na Allah shine kwanakin ainihin waƙi'a na yaƙi da za a yi gaba da gaba a kashe su ko kuma a kashe su bisa wani zato wanda ike su kuma ba faɗa suke nema ba kuma ba za su iya kare kansu ba Allah ya ce ku nema musu gafara ma'ana ku ne ku nemi yafiye su ku roƙi Allah gafarta wasu liyaje zai kauman bima kanu ya kasibuna dan Allah ya sakan yawa mutane da abin da suka kasance suna aiwatarwa ma'ana ayyamul lahi din ne ai waqi abinan wa abinan wiqa'ihi ai agfiru lil kuffari ku nema musu gafara ma amma waqa minhum minal azab lakum tare da abin da ya aukuka a kansu na cutarwa daga gare ku kamar yadda Allah ya bamu labari wa ibadur rahman yamshuna alal ardi hauna wa idza kadabahumul jahiluna qalu salama ko so bayin Allah na kware suna tafiya cikin kasa cikin natsuwa zaka gansu idan suka hadu daman cikin natsuwa suke idan sun hadu da ainihin jahilai sukan ce mu aminci muke ne ba mu da hashin hankali gare ba kuma mamunifinsa to irin wa'yancan wa'yanda Allah ya ce a nemi gafarta wasu ga irin cutar da aka yi musu wadda su ba manufarsu haka ba ne shi ne a nan wasu maluma suka ce wannan aya mansukiya ce da ayar da Allah ya yi umarni a jihadi a yaƙe su amma farkon al'amarin haka hukuncin yake ah to yanzu misali ga wa'yanda suka ɗauka cewa wannan aya har yanzu muhukama ce tana aiki suka ce ainihin ya shafi kafiri na amana wanda yake karkashin dokoki na musulunci kun fita ba ku san shi ba kuka yake su ko kuka yake su wata alkarya ne ko makamancin su su kuma alhali suna karkashin dokoki na musulunci su musuluncin ne ba sa yi amma suna biyan haraji suna kaza suna kaza kuma ba sa taba ku rashin sani ya sa kuka je kuka afka musu to kai sai an ce ku nemi gafararsu bayan a ƙarƙashin daula ta musulunci suke yasa wasu maluma suka ce a ayar muhukama ce tana wallahu ta'ala a alamu Allah shi ya bar wa kansa sani Allah ya ce liyajziya qauman bima kanu yakasibuna ai liyajziya kullu qaumin bi amalihim don Allah ya saka ya kowace al'umma da aikin su shi yasa yace man amila salihan fali nafsihi wanda duk ya aikata aiki mai kyau to ya aiwatar dan kansa ne ma'ana sakamakon zuwa gare shi zai ainihin aikata zai zai koma shi yasa a wani guri Allah madaukake yake ga mana faliyar haqu qalilan wal yabqu kaseeran yace jaza'an bima kanu yakasibuna cikin suratul tauba yace ku dariya fa kadan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune da sahabbai sai ya ce lau ya alamu na ma'a alau ya ce wallahi da kun san abin da na sani ya ce larda hiktum kalila wala bakaitum kasira ya ce wallahi da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka mai yawa yanzu da Allah aka buɗe maka abin da annabi ya gani ido da ido shi fa ido da ido ya gani kamar yadda Allah ya buɗe wa annabi Idris gidan wuta aka buɗe masa bayan ya nemi alfarma aka je aka sanar da ainihin Malik ya buɗe masa aka ce sai da ya faɗi bayan wani lokaci tukun ya tashi sai ya ce maza a rufe ta shi ne abin da ya faru ya faru ɗin nan ya ce to a kai shi kuma gidan aljanna ya gani Allah ya ce wa mala'ikan na yi maka izini kai shi aka tafi aka buɗe masa shi ne da ya shiga shiru shi ne tarasinmu da kuka ji wata shekara to annabi ƙware kwatan ya gani ya je gidan wuta ya ga irin ainihin al'ummar da suke ciki dukkansu aljababirai ne mazajen majoritinsu jababirai ne ma'ana masu mulkin kama karya wa'inda suke masu rauni kuma daga cikinsu mafi yawansu mata ne don ya ce talakawa mafi yawansu duk a aljanna ya gansu Allah ka sa muna ciki ya Allah Allah ka sa muna ciki ya Allah ya ce amma jababirai da mata ya ce majority duk sai na gansu a wuta shi ya sa cikin wani ainihin mai cikin wata hudu ba da imusu ya ce ya ma'asharar nisa ya ce ya ku taron mata ya ce ta saddakna ku yi sadakoki wata kasinar istigifar ku yawaita istigifari ya ce fa'in nira aitukunna ya ce wallahi na ganku aka saru ahalin nari mafiya yawan ku di'yan mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata mace ta miƙe ta ce ya manzan Allah menene ya kawo yawan mu a wuta yace ta kusirna la'ana kuna yawaita tsinuwa kuna yawaita tsinuwa ƴaƴanku ba su tsira ba mazajen ma ba su tsira ba wata kafurnal ashira kuna kafircewa kuma mai gida mai gida ya ƙare ƙoƙarinsa ya nemo abin da Allah a wani rarrasi ban gaya mana ba wata baiwar Allah ya da ta sanadin mijinta a bauchi gani fa aka yana cikin damuwa fa a masallaci an yi sallah da ya dace masallacin na ashabul uquli ne sai aka gane yana cikin damuwa aka hada masa tallafi gudunmawa aka je aka sayo mudu na masara ko mudu biyu ne ko uku ne aka bashi aka kawo kuɗi masu yawa aka hada masa wanda zai je ya cefa ne a gida da ya kawo matar wato anan ina son in fito mana wata kafurnal ashira da ya zo ya kawo gida shi ya taho da farin cikinsa da yana cikin damuwa yanzu ya samu faraga yana kawowa wai bai zo da wuri ba kuma sannan masara zai ɗauko ya kawo ta karɓi masarar ta fanci kalar tana fancakal ko kudin fa bai bata ba ta san me zai bata ba tana fancakalar da masara shi kuma ya fadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafin aje asibiti ya mutu to yanzu ba sai ta zauna ita kadai ba ko eh wai ma ne ce sai ta nema da kanta ko dole ta kan nema da kanta yanzu duk wanda ya ji ta yi wa mijinta haka duk Allah zai taimake ta ni dai wallahi ba zan taimake ta ba wallahi ta yi wa mijinta haka kuma na sani kuma taimake ta wallahi ba zan gara kudin ya zube to shine manzon rahama yace wata kafurnal ashira kuma haka kawai zaka shigo gida idan ta murguɗa baki ta yi maka kallon hadirin kaji ranka in yayi dubu sai ya ɓace sai ka zauna ka rasa to kai mai kai ne yau a gida eh aikinsu ne ko don a baka haushi sai a kallaci ɗanka a ce shege jarababbe ɗan iska kamar maye wadda a baka haushi ne wallahi aikinsu ne to wannan abin ya kai su wuta in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wata kusurnal la'ana wata kafurnal ashira to da Allah mai kake tsammani ya kai ɗan uwana da irin wa'annan musiba da take faruwa ina jin ko ba ku nake faɗawa ba wannan ɗan uwana ne abin ya shafe ni matarsa ce wacce suka haifi ƴaƴaye dalili irin na hatsarin rayuwa suka rabu lannan kawai Allah ya yi wa'adin ya mai da ita tun da daman matarsa ne billahi al'azim wacce take gidan wacce take gidan ya ta masa sanadin rayuwa akwai wani magani da muke ce masa mai zuma watakila manoma ko sun san shi ko anan ban sanya ake kiransa ba a ƙasar kano ana ce masa mai zuma magani ne na feshin ƙwari idan ka fesa shi a ciyawa wallahi duk dabbar da ta ci ƙarya take ta taku uku face ta haɗu ta mutu kun san irin wannan ta ainihin ɗauka hatsi ne fa wanda aka zuba irin wannan maganin don a shuka saboda ƙwari suna tono sai ta ɗauka sai ta yi masa kunu da shi ga lokacin azumi ne irin wannan watan magariba tana yi mutumin karkara sai aka kawo masa kunu a ƙwariya ya ɗauta ludayi ya kurɓi kunu sai ce kai wancan kunin nan naku ɗaci-ɗaci yake yi in ba za ka sha ba ka bari mu da muka sha mai yi mana ƙarya take ba ta sha ba wallahi ba ta sha ba amma 'ya'yansa 'ya'yan watan macen ta tilata su suka sha kowa da ya sha kofi guda amma su da Allah ya sa suna da tsawon kwana sun ƙarasa asibiti da rai aka yi ta ɗura musu madara suka yi ta amai amma shi mijin da aka je tun da abin ya zo da ƙaddara bakin ya buɗu ma ba likita ba irin ƙoƙarin da bai yi bakin ya buɗu ya ƙi buɗuwa hakanan ya mutu ana ji ana kallo yanzu da Allah wannan ka taimake ta haba to haka suke wata kafirul ashira uwar 'ya'yansa fa kawai ya maiso amma ta masa wannan to Allah ya ce man amila salihan fali nafsihi wanda ya aiki mai kyau don kansa so duk irin abin da bawa zai wallahi ya je ya yi duk irin abin da bawa zai aiwatar mai kyau ne ko mummuna ya je ya yi wa man asa a fa'alaiha haka nan in mummuna ya maka a kansa yawa sun ma'ila rabbi kum turja'una za dai a mai da ku zuwa ga ubangijinku ne don Allah ya gaya mana Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana ya ce wani ya tawafakun malakul mautin da zai wakila bikum sun ma'ila rabbikum turja'una ka gaya musu mala'ikan mutuwa da aka wakilta a kan ainihin kowanne bawa zai karɓi ransa kuma sunansa yana nan a jikin magariyar tukewa wacce annabin rahama ya ba mu labari ya ce ganyenta kamar kunnan abin nan kamar kunnan giwa wallahi kowanne da Allah ya za ka kwatanta yawan ganyenta kowanne bawa yana da ainihin sunansa a jikinta kuma iya sunanka a jikin ganyenka kai kaɗai ne da wa'adinka ya ƙare wannan ganyen zai tsinke shi kenan to mala'ika lokacin da zai zo ya ɗauranka in lokacin bai cika ba shi ne Allah ya gaya mana layar sa'akiru na sa'atan wa layar saƙadimuna sun bayyana ta'ala sai Allah maɗaukaki zai bayyana mana annan nizamu shari'a tsari na shari'a laisa muktassan bi hadhihi al-umma a'a ba an kebe shi ga wannan al'umma bane al'ummar da suka gabace mu su ma an tsara musu shari'o'i shine Allah maɗaukaki yake cewa me Allahu akbar
على العالمين نعم وآتيناهم بينات من الأرض نعم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مم.
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون to Allah tabaraka wata'ala kaga dan uwana ka kwantar da hankali kai hakuri duk irin abin da kake kallo na take shari'ar Allah kuma baka da iko ka hana to kai hakuri jingina wa Allah al'amarin sa abin da kake da dama kamar yanzu misali mu Allah ya bamu dama yanzu mu zo mu faɗa ko ita ce damar da Allah ya bamu amma bamu da ikon mu tankwasa mu ce sai an yi kaza kuma wallahi bana shakka wallahi ko ka tare ni ka kashe ni wallahi in hukunci ya zo ta kanka zan faɗa to karka ji da wai wallahi saboda haka iya faɗan Allah ya ba mu dama kuma za mu zartar za mu faɗa wayanda Allah ya ba su damar su sa ƙarfi su kuma ko su yi ko kuma su bari to tsakaninsu su da ubangijinsu ne ba a baka dama ko an ban dama mu zagi mai hukunci na ƙasa ne ko na jiha ko na ƙaramar hukuma ba ba a baka wannan damar ba don annabin rahama sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na bukari da muslim ai ya ba mu labari wannan ayoyi guda biyu kun gama ne ya karanta su Allah akwai hadisai sama da goma da za mu kawo inda akwai lokaci wata rana annabin rahama suna zaune da sahabbai sai ya ce musu akwai wani lokaci da zai zo al'umma ta za su haɗu da ainihin me za su haɗu da wasu ainihin al'umma da ake ce musu asar ma'anar asar su ne masu rubda ciki akan dukiyar al'umma sahabbai suka yi mamaki da irin adalcin da suka ga a lokacin ake yi suka ce yanzu akwai wasu mutane da za su zo ya manzan Allah suna irin wannan aikin su rike dukiyar al'umma su yi kaza su yi kaza ce kwarai ko yana nan tafa lokaci sai wani bayan ya hada sai ce ya manzan Allah in wannan lokacin ya zo ya zame za mu zare takwabi mu yaƙe su manzan rama ce la la la la sai wani ya ce to ya rasulallah ko da duke ko da haƙoƙinmu suka rike sai ya ce ko haƙoƙinku suka rike sai ce to in sun rike haƙoƙinmu ya za mu yi sai ce ku nema abun ubangijinku shi ubangijinku zai samu kuma fita Allahumma ja'alna makarajan Allahumma ja'alna makarajan Allahumma ja'alna makarajan min indika ya rabbi saboda haka ya ce karku yadda ku yaƙe su karku yadda ku zage su a ƙarshe abin tsoron shi ne halin yanzu da muke ciki ya ce babu shugaban da zai hau kuna zaginsa face in ya sauka wadda zai hau sai ya gaza shi shugaba ya hau kuna zaginsa a jiha ne ko a ƙasa ne ina faɗi yanzu na ɗan yi wata tafiya da na gani a midiya a babbar waya don ni ba ni da babbar waya wani mai masauki na ne wani alaran masu yake nuna mun wani abin mamaki na ga yadda ake ta zagin shugabanni na musulunci namu shi yana ta wasu maganganu nasa na daban da irin fahimtarsa ni kuma abin da nake tunani daban zagi kowa da irin bakar maganar da yake faɗi munanan maganganu ba majoratinku na san da yawa wasunku sun sani don kusan duwar da yake da babbar waya kaɗan ne ya ce bai san irin waɗannan zage-zagen da ake ba sai dai ya ƙi faɗa wallahi to aina aka ce kai zagin mai mulki na jabarutiya manzan Allah ya ce karka zage shi ina wadda yake jagorancinka akan addini yanzu ba ma tsoron Allah ya jarrabe mu da ɗan iska shaƙi iya ba haka ba ne sai Allah ya jarrabe mu da shaƙi wallahi ya haɗa baki da mujirimin kuma sallar ma a hana ka wallahi wallahi ina faɗa muku maganan nan alƙur'ani ne ya zo da irin wannan zantuttukan kamar yadda annabi ya fassara wallahi ba compromising ba ne ai na buga mana misali da abin da ya faru a corona ko ina kuna ji kuna kallo aka hana musallar juma'a to ta iya yiwuwa in dai mu dawo ga rakiyar zagin shugabanni ba wallahi in ba za mu yi musu addu'a ta fatan alkhairi ba to mu rufe bakin mu mai shiru in dai ba za mu yi musu addu'ar ba wata rana wani mutum ina cikin karatu irin darasu suka na sati sati da na kawo bayanai da hadisai littafin daman yana dauke da hadisan a jere sai ce malam ice ka kawo magana kuma wallahi na yadda na yi imani ya ce amma wallahi wallahi ni kan gwamna na wallahi ba zan iya masa a wannan addu'ar ba sai ce amma na yadda na yi imani zan shiru ba zan sake magana a kansa ba sai na ce to ka tsira matukar da gaske kake ka yi imani da haka me ya masa me ya masa ni ban sani ba amma bai faɗa min ba amma ya ce ba zai yi masa addu'a ta shirya ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala wayannan ayoyin Allah yace mun baiwa banu Isra'ila littafi da hukunci tsakanin mutane da littafin da annabi shine annabi Musa da Haruna dan uwansa yace a adainahum kitaba misla ma a adaina hazihil umma alkitaba wal hukuma bihi bainan nasi kamar yadda muka baiwa wannan al'umma taka littafi muka turo ka ka zama manzo kai hukunci tsakanin mutane da wannan littafin haka muka yi wa banu isra'ila wa kullun kitabaini minallahi biwasitatin nubuwa kuma duka littattafan nan guda biyu da at-taura da injila wallahi duka wasita ce daga Allah da tsakanin wato manzanni zuwa ga ainihin mutanen su daga Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yace wa razaqnahum minat tayyibati kuma muka azurta su da abubuwa masu dadi su banu isra'ila bi an bayyana lahum halala muka bayyana musu halal li ya'kuluhu wa bayyana lahum harama muka bayyana musu haram li yajtanibuhu dan su ne sance shi wa faddalnahum alal alamina kuma muka fifita su akan talikai na wancan lokaci bi zalikan nizami shar'i da dalilin irin wannan ari na shari'a iz lam yakun mislu zalikan nizam li ahadin qablahum domin babu mai irin wannan tsarin kafin su banu isra'ila babu shi wallahi su ne aka ba su tsari da shari'a da yin hukunci tsakanin mutane aka tsayar musu da sallah aka yi musu azumi sai dai da irin tsarin nasu ba irin namu ba Allah tabaraka wata'ala yake gaya mana yace wa atainahum kuma mun ba su bayyinatin wasu ayoyi wanda suke bayyana min al'amri ma'ana sha'anu dunyakum wa akhiratihim sha'aninsu na nan duniya da rayuwarsu ta lahira duka mun ba su wani al'amari da zai bayyana musu ga yadda za su wa minhu bayanu maje al'ambiya'u litabadili ba'adul ahkami gairar usuliyya inda ma taqatar abinan taqataril ahwalu ay zalika yace mun ainihin me mun bayyana musu a cikin littafi din zamu turo wani annabi zai zo zai canja wani sashi na shari'u nasu zuwa ga sashin abin da izo da shi na shari'a idan hakan ya ainihin me idan hakan ya kama wa min dimni tilkal anbiya'i allazi ya'tuna li islahin wa itimamil amri wa huwa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam daga cikin zirin annaban da zai zo ko annabawan da su zo tun a wancan lokaci Allah yake gaya wa su banu Isra'ila yace akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam allazi yusamma ahmadu wanda ake ce masa Ahmadu wa kullu hadha fi kitabihim wannan duka yana littafin su at-Taura Allah yace fa maktalahu til amri wallahi ba su sabani wajen aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam ba don har suna gaya mushrikai al-arab fata muke yi Allah ya kawo annabin ƙarshen zamani mu haɗu mu da shi mu yaƙe ku da wannan bautar gumaka da kuke kuma sai gashi abin mamaki annabin yana zuwa kuma su ne farkon wanda suka kafirce masa illa min ba'adi ma ja'ahumul ilmu sai bayan ainihin ilimi ya je musu bagayin bainahum saboda kiyayya da ainihin mai hasada a tsakanin su sai suka ki gaskiyar da gangan kamar yadda mun yi bayani wani darasi da ya gabata da annabi ya tara su wannan shine dalilin da yasa Allah ya ce annabi ya fitar da su gabaki ɗaya a jaziratul arab da ya tara su ya gaya musu ni annabi muhammadu ne Allah ya aiko ni in zamo manzo gare ku suka ce dan haka ne ka tara mu in dai don haka ne ka tara mutotur da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ce ai mun fi ka sanin kanka tun kafin a haife ka muka san ka hasada ne ta sa ba za mu yi imani da kai ba sai Allah ce to tunda haka ne ka fitar da su shine aka bashi damar yakar su amma abin mamaki yau gashi dan adam da Allah ya yi masa wannan ni'ima ya mance da menene alqur'ani inna rabbaka yace lalle ubangijinka ya qadi bainahum yawmal qiyamati Allah zai hukunci tsakanin su ranar alkiyama fi ma kanu fihi yaktalifuna cikin abin da suka kasance suna sabani a cikin wannan al'amari na ainihin shari'a ta alqur'ani Allah zai hukunci tsakanin su da abin da ya basu na littafi suka kisi hukunci da shi wannan yace kaza wannan yace kaza Allah yace fa yu'adhibuhum fi tarki ma assasahu lahum cikin abin da aka assasa musu aka ajiye a gare su suka bar shi to Allah zai musu azaba min asalil alifati wal'abinan wal'ittifaki wata hadil kalima shi ne asalin daidaitarsu da haɗuwarsu da kaɗaitar kalma wa ƙuwatin shaukatin su zamo harshe guda mai magana da ƙarfi wanda in sun yi magana magana su za ta yi tasiri allazi bihi fadallu alal alamin wanda akan wannan ne suka bace suka bar abin da Allah ya yi ainihin mai yi umarni a kansa ayyama ma kanu alaihi cikin kwanakin da suka kasance a kansa fazallu wa halaku shine suka kaskanta Allah ya halakar da su to haka wannan al'umma ina ganin yanayin lokaci zamu bashi anan ko zamu tahi sun maji allaka ala shari'ati wannan sura fa ta ne mana gargadi ne wanda yake wallahi mutane su yi hattara muna dan takaita hadisan ne wasu in an dauko su to hadisan sun zo da bayanai masu yawa sai mu cinye lokacin a aya ɗaya ko biyu kuma so muke a fahimci ma'anar aya Allah kai mana muwafaka Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah muna roƙonka ya Allah wannan gari namu Allah ka albarkace shi ka albarkace shugabanninsa wannan jaha mu Allah ka albarkace ta ka albarkace shugabanninta kasar mu Allah ka albarkace ta ka albarkace shugabanninta Allah kai jagorancin hannayensu ga baki ɗaya zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah abin da yake na sharri ne Allah ka kame hannayensu Allah idan ba masu shiriya bane mun kai koke zuwa gare ka ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah ka isar mana da sharrinsu Allah ka isar mana da sharrinsu abinda muka karanta Allah muna tawassuli da shi ya Allah wanda suke da bukata ta alkhairi Allah ka biya musu ya Allah wanda suke cikin halin kunci Allah ka yaye musu ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya daga ciki kamar yadda muka ji jiya baba Ali Shima yana ta fama jikin ba lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya da sauran 'yan uwa musulmi da Allah ya jarrabe su Allah ya cika musu ladan jarraba Allah ya cika musu ladan jarraba mu kuma da muke da lafiyar gatanan sama-sama ana tafiya Allah muna roƙonka ya Allah ka sa mana hakuri ka ba mu hakuri ka tabbatar mana da imani ka ba mu dama cin wannan jarrabawa Allah muna roƙonka ya Allah ka zaunar mana da wannan gari namu lafiya Allah ka albarkaci shugabanninsa Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa lisanan zakira wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rashidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin